وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Laraba 21 ga wata na Jumadal Akhira hijira shekara 1445 wanda ya dace da uku ga watan harko 2024. yau insha Allah za mu yi darasi na biyar cikin littafin riyadu salihin ta imam annabi rahimahullah darasi na biyar na biyar ne a littafin riyadu salihin insha Allah ina ga sati da ya gabata mun shigo babu tauba babu mai magana akan tuba mun yi bayani akan sharuɗa na karɓar tuba guda uku wani lokaci guda hudu guda uku idan hakunan da suke da alaƙa tsakanin bawa ne da allah malici sharaɗi uku ne kurin cewa ya bar wannan laifin kai tsaye kuma ya yi nadama kan abin da yi kuma da niyyar ba zai koma wannan laifin har abada ya ƙare sai idan akwai alaƙa da lahi haƙƙi na wani to wannan shi ne za ka nemi yahe maka in ka san shi in ba wata fitina dai ka nemi yahe shi ne mahi zahirin abu don baiwa ko ka yi ta'addu'a gare shi kuma idan ayyuka ne na kaci irin masu sata ko cin da haƙƙin jama'a wanda ya tuba tsakanin shi da Allah kun san ko da haƙƙin jama'a ne ko da haƙƙin wani ne shi laifi ne akwai ɓangaren tsakaninka da Allah Allah hana ka ya saka ya hana ka yaudara ya hana ka ya cuta dole kayi to akwai tuba tsakanin kai da Allah dan Allah ya hana ka kai kuma akwai haƙƙin wannan bawan Allah kenan ba a cewa ɓarawo bai tuba ɓarawo ɗan dan suna tuba tuba tsakaninsu da Allah amma haƙƙin wannan bawan Allah yana nan a kan shi ko kalimatu ya yi maka in bai yiwa to kai da aiki ya kama ka yake ta fama kuma Allah san gaskiyar niyyarka yawaita ibada nafiloli bayan farilla ka yawaita yi don ka samu abin biya gobe kiyama don ka biya su wannan shine magana hatta da ake maganar masala za mu je magana laihi na tuba na makaga wani haƙƙi ne da yake da alaƙa da jinin wani kashi wanda magana magabata kan masa'adar tuba akwai bayanai da suka zo masu ganin ba tuba idan kisa ne kai na ganganci da masu ganin akwai tuba tunda magana mafi kari ta hanyar nasu ƙur'ani da suna kadiba akwai tuba ga kowanne ke amma wannan tuba da ake ko da an tuba ka wani tsakanin kai da Allah ne da misali akwai ruwa tabbatatta wanda albani tabbatar ruwa cikin silasiya shi shi ya kawo ruwawi wanda tafsirin bayan wancan ayoyi na wanda suke da sanannu na ilamin ta sutul kaf bayan su wani ya zama ibn abbas tambaya mutum biyu ɗaya tambaya akwai tuba ga wanda ya kisa ya ce kwarai akwai tuba ana nan sai wani sake tambaya akan akwai tuba ga mai kisan ganganci ya ce cin shi babu tuba bayan ya yi sai daya cikin almajin ibn abbas ya ce ya aka yi ka ba wani fatawa akan akwai tuba idan mutum ya kisa na ganganci kuma ka ba wani fatawa cewa babu tuba wannan eh, shi ta fatawa tana aiki da halin wanda zaka ba amsa ibn abbas ya ce magana tana nan ba wani matsala akan bayanin da nayi shi wannan wanda na ba fatawar akwai tuba mutum ya riga ya laihi ne ya afka cikin laihin tula ka bashi mahuta kan hali da ya shiga akwai tuba wannan abu da ce babu tuba ya zo ne iya so ya je kisa ne a bashi dama je kashe tuba shi ne sa ce mai ba tuba kaga wannan shine magana ta gaskiya kun fiki wuce ta wannan sahabi kai ba shi kowa akwai tuba kenan da je ka sai ta ce tuba shine magana ke kamar ne yake mun tambaya malam nayi rantsuwa ban na ƙara shan taba to yanzu na koma akwai kafara zan iya yin kafara zan iya yin kafara kun koma shan taba ta kada asali asali a duk rantsuwa kai mai warware maganin kafara maganin rantsuwa kafara ko akwai kafara maganin ce mai akwai kafara ne zai koma shan taba shi ita wuce a babu kafara kan ka kamar taba ko ka koma kwanan ce wadda tare da ka koma ka tuba ka koma kuma kenan ka tuba kaga shi yanzu ya ja mulki ganin ya san amma da kacin hau ka fara kun koma zuwa shi ne magana shi ne fikihun alakara kenan matsalar tuba tsakanin to wannan maganar kisa da muke yi ya taɓa tsanin sallar salama ya magana duk wanda ka ci haƙƙin shi saboda adalcin allah gobe kiyama magana ka cewa hatta dabba hatta dabba allah subhanahu wa ta'ala zai gudu adalcin shi dabba marar kaho za a kawo ta da aka tunguje ta a duniya da tsohon ta damar ramawa Allah zai mata kaho gobe kiyama ya tara dabbobi da su a fara basu da basu hisabi amma Allah dan gura da shi za a tara da dabba kundin marar kaho da aka tunguza ba ta damar ramawa amma ta kaho ta rama tunguzu to Allah ce ku zama kasa gaba daya wannan ya tabbata to idan dabba ta an ba a bar ba haƙƙin wani an rama ina ka mutum shi yasa cewa duk wani da jaɗin wani tubarka ba ta sa Allah ya yi maka haɗin wani sai dai cewa tubarka ta gaskiya Allah ya san gaskiya ka danda maka sai ka ta yi gobe kiyama Allah ya taimaka maka ya baka abin da ka biya kuma amma ka biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada cewa gobe kiyama wanda aka kishi don ta gobe kiyama laifin za a fara hisabi tsakanin bayan tafi dama awal ma ku zaɓar ibada fi dima ko ba abu zahar bayani tsakanin bayi da annabi ya ce fi dima cikin jini ne non suna ce ya aka yi kuma an ce can farkon abin zahar bincika sallah nan kuma annabi ya ce cikin jini ne kuma tarwa cikin sayar bukari ko musulmi wanda aka ce abin nan ce abin ta bayan ibada haƙƙi tsakanin bayi kamun sata don fara ce kamun kaza ka dige abin da ake tsakanin bayi to abin da ya zub da jini ne shi da fara bayani da shi amma wannan bangaren sallah bangaren ibada ayyuka da kaje gobe kiyama kaje da zakka da haji su sadaka ayyuka na alkhairi kai to a nan bangaren ayyuka da kai su ne ake fara binciken sallah amma bangaren hukunci tsakanin bayi jini ake fara bincika kenan jini ko da tun daga wata fasa hanci ɗan yanka tun hannu bari zuwa kisa gaba ɗaya to shi na nafta gobe kiyama dinin kiyama Allah zai gwada ma wani wanda aka kashe shi Allah zai gwada mai wanda ya kashe shi dinin kiyama Allah zai gama ku da wanda ka kashe nafta zai kamo shi ya riko shi zai tsaya gaba Allah ce ya Allah ya rabu san haza fi maqatalani ya Allah ka tambaye ni ba da akan me kashe ni kuma Allah ce zai zo da jinin shi kamar da kashe shi in na wuka ne in na bunuga in wani mene ne zai zo iya neman haƙƙi a gaban Allah kaga ko da akwai tuba tsakanin ka da Allah amma akwai aiki Allah kare mu da zuwa jini ba ga masa bane ba to kenan wannan shine maganar tuba idan haƙƙin bayi ya shiga za a yi gama haƙƙi na ma'ana ladabi na hudu shine maganar mai da haƙƙin wanda aka zalunta tukun tuba ta zama tuba wannan shine abin da ya gabata ina ga zamu mun kare kan ayoyi ne ko na zamu tashi annabi huraira ne ko wa ana abi huraira radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواية البخاري أبو هريرة كبر اللبار تشيوا يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم هنا تشيوا والله يا رسوا دجرم الله نارا سيد الله سابا من جرمان تبت رمضان yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra yace ni na rantsi da Allah ina ina neman gafar Allah ina komawa zuwa ga Allah a wuni guda sama da so 70 sama da so 70 wannan ruwaya ta Imam Bukhari a ruwaya ta gaba wa an al-Aqrab bin Yasar al-Muzini radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم الأغرب بن ذلك يتشوى من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي يا أيها الناس يا مغنى الصحابي كمتعني تشوى توبوا إلى الله كتوبة زوى الله يكرم قوة زوى توبة أقوم زوى الله واستغفروه ونعم غفر الله ku koma zuwa ga Allah ku nemi yahiya kenan na mun wannan tuba a ruju'u ne yanzu bawa yayi tawaye ya saba ya ma Allah mera al-fusuq al-fusuq shine al-khuruj an ta'a kai tawaye ka kimiya at-tauba shine ruju'u ka dawo ka mai kabiya zuwa ga Allah to yanzu maganar mutum ya koma zuwa ga yardar Allah kuma ya nemi yahiya kan abin da ya riga ya aikata ya ce ina tuba zuwa ga Allah ina neman gafara ta Allah a wuni guda sau ɗari kaga can ta sama sau saba'in ko ina ya kama ɗari ruwa musulmi tunda wata ruwa ta tabbata annabi manzon sa zama guda a wuni guda zai rubuga fili wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim ɗari zai zama guda iya zama guda mai رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم كيان مغفرة الله الله امش توبش كما تيوا الله كين مغفرة امس توبا مجن كي كشيني نان ياتي مكا غورن ina neman gafara ta Allah ina koma zuwa ga Allah wani to can lafazin ya baka lafazin ya ne neman gafara da neman tutuba shine iya lafazin rabbu gafirli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim kaga an samu neman gafara da neman sattuba Allah ka gafarta maka amshi tuba ta kuma Allah kai mai gafara ne mai jin kai shine lafazin na wannan kaga ne umarni ya bada shi yana yi kuma ya mana umarni yin haka dan ta ya yi wannan tubu ila Allah ka umarni butu ku tuba zuwa ga Allah wasu ta gafiru ne magafara ta Allah ci dan ni ma ina yi a wuni ina dari kan mutum sai diba nawa yayi وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في عرة فلاح متفق عليه أنس خادم رمضان صلى الله عليه وسلم الأنصاري شيء أنت خادم أنت خادم رمضان صلى الله عليه وسلم هي دمان الكرة وجد رمضان لا هجرة مدينة هي أن شكرا قوما النبي هنا زوج بابا شكو مسلم تكاش دهننتا تكاش يا رسول الله قال هذا غلام وانا يا رب لا باك شيء مك هدمان كرة shi dan cin gida ne kullum hidima ne kullum annabi mai kiso mishi kullum na ake ne kullum ko ran da ke ma yake jikanan kayanan jikanan ake shiga nan tun ya da shekara goma kawo shi shi na ta hadimu da zuwa sallama hadimu ba to shi yake bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar lalle tabbas Allah ya yi farin cikin tubar bawon shi shi ne ce wannan afaratin min ahadikum ya yi ɗayanku kenan tu horin ciki da yake da tubarun shi sama da ɗayan ku da ya faɗo daga raƙumi ko raƙumin shi ya ce ya bar shi wani azalau fi adin fala ya bar shi a ƙasar da babu ciyawa ba ruwa ba komi ƙungurmin daji ƙungurmin daji na fala dajin da ba komi ba ruwa ba ciyawa sai ka samu wannan dabba ruwa gaba zai maka bayanin farin cikin da ya ka abin da ya ka farin cikin bawa ya ce wa fi ruwa ta da musulun wannan ruwa ya bukari ya ka musulun ya kawo amma wata ruwa ta musulun abin da ke lafazin lallahu a shaddu farhan bai taubata abdihi shi ne ya tubu ilai min a hadikun kana ala rahilati bi arzin fala فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح abin da ke nafazin na musulun ina bar labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah lallahu ashadda faran Allah ya yi warin ciki bai taubata abdi ya yi warin ciki da tubar bawon shi da yayi shine tuba lokacin da bawa ke tuba warin cikin Allah ya yi warin cikin min ahadikum kan warin cikin ɗayan ku wanda kana ala rahilati bi ardin fala wanda iyakan abun hawan shi a daji kungurmin daji ba komi fanfala ta tsaminu sai wannan dabba ta shi ta hawa ta sullube ta tsere daji ne babu ruwa ba cewa komi kuma wannan dabba bayan ta tsaye ba abin hawa wa alaiha ta'amu wa sharabu a saman dabbar abincin shi da abin shi a saman dabba kuma kungurmin daji ta tsere ta bar shi fa'ayyuka mina ya yanki kamna sam ya gama yawo da ba ka dawo wurin da cikin daji na ka tsaye dawo shi kinan ya ƙare fata shajaratan fattaja a fiziliya sai ya zo wajen wata itaciya ya kwanta ƙarƙashin wannan itaciya wa kada a yi sabina rahati ya yanki kamna ba shi kun zai jira mutuwa kun abin da allah ya iya cikin fa bainama huwa kazalik iya cikin wannan halin darura da yanke kamar rayuwa an kare id huwa biha qa'imat da kurun fuja sai ga wannan dabba a tsaye akan shi ka san ba magana farin ciki fa akhadha bi qitamiha ya kama linzamin wannan dabba ya riki aya bai da kuke kowa ya kama linzamin ya riki annabi ce sun makala mai shiddatar fara saboda tsananin warin ciki yanzu zai godiya ga Allah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Allah kai ne ba wani ni ne ubangiji ka Allah annabi ce aka tabi yayi kuskure saboda tsananin warin ciki mun kuma ce Allah ni ba ka ne kai ubangiji na yace Allah kai ne ba wani ni ubangiji ka ne annabi ce wani bawan Allah yayi warin ciki saboda tsananin warin ciki shi nan mai magana a nan mahadi sharikin maganar cewa to wannan horin cikin da ya horin cikin Allah ya yi horin cikin wannan bawa akan wannan hali kenan me Allah yana son bawa idan ya tuba kuma ya karantar da kai cewa shi sa cikin magana aqida malaman aqida suke cewa idan mutum mutum yakan abuka cikin kahurci bai zama kahuri ba yakan ya kalma ta kahurci bai zama kahuri ba akwai mawali wanda zai sa iyawar shi sai ne ba dan gambe dan ka hurci ne ya kasa akwai hudu amma kuma ba haka bane ke bi ma arziki ka zan ba Allah akwai kawai da ka ce ma Allah kai na bawa na ka hurci da rai kama ta ka hurci kai ne ubangiji na bawa Allah ne bawan ka to amma kuskure ne sai sa ba kama shi bane ba ce bayani mun ce dalilai da ake cewa mutum yakan iya afka a ba mutum uziri yakan iya kalma ta kahurci ko yake na kahurci sai bayan an mai bayani ne yaki an san da gargam ne to ko kalma take hawa kanshi da yawa mutum yakan afka cikin kahurci bai sani ba ko kuskure ko wani abu bane zo mishi ko ya zama abin haka ne sai ba haka bane ba to wannan shine dai magana anan tuna su ga mana yadda Allah subhanahu wataala ke farin ciki da tubar baba magana kenan وعن أبي موسى عبد الله بن قيس العشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم abin da ke wannan ruwaya abu musul ashari ke ba labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya ya busutu yadahu billayl yana shimu da hannun shi da dare li yatuba musibun nahar dan ya amshi tubar masu laihi cikin rana wa ya busutu yadahu bin nahar yana shimu da hannun shi da rana li yatuba musibul layl dan ya amshi tubar masu laihi cikin dare haka yake da'iman hatta ta tala ashamtu min magharibiha hal rana ta kudo daga mahadarta kenan ta koma juyawa yamma domin ta hoto ta hoto daga yamma na miye maganar cewa kenan a kullum Allah na neman tuba bayan shi dan wa maganar a ce hannu ko maganar ido ko maganar da abin da Allah dangana makan shi na wata siffa shi ne aka zama bambanci da yan asha'ariya masu nema aiki da ka hisu turi a kenan ka ce ma Allah yana da hannu kai ma kana da hannu a a laysa ka mithli shehu sabil basir Allah ba wani abu da abu da cikin Allah kun ka bar shi hannu yace ai wace irin naka wace hannu da abu ne kamar ka sai baka so hala a kenan ma hannu Allah da hannu a kurin Allah ce hannun shi sai a nan ba ruwan ka yake baka ci ba na kaba da bincike ya yake shi ne da suna Allah ita idan Allah ba ruwan kace ya ido ne nawa a a ido kun yace iya da ido iya da ni ai al'ayi ya ce iya da hannu aku da hata da kawa dole ta fata ka bar abun a wannan suna hannu kawa ido na Allah ba irin naka bane ba abin da yake kama da Allah kama ka suranta a kanka kurin Allah hannun Allah ce kawai shi ke nan da na kurba ba ruwan karkafiya suna jira sun jama'a to kenan nan kurin Allah ce ina shi da hannun shi da rana ya shi hannun shi da dare dan amshi tuma ta lahi cikin rana iya shi hannun shi da hannun shi da rana dan ya karbi tuma ta lahi cikin dare har kullum da'ima Allah iya jiran tuba kurin ta bayi kuma Allah kenan babu lokacin da bai karbi tuba ce ya lokaci kaza ya lokaci kaza da'ima iya bukatar tuba bari su tuba ga Allah amma har zuwa ƙarshe hudowar rana daga yamma shi ne ƙarshen alamomin manyan tashin kiyama da shi da ƙarshe kur an ƙare sai musa kur magana kenan sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a ash-shams min magharibiha taba Allahu alaihi duk wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabu rage labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tuba kahin rana ta kullo daga mawaɗata Allah zai karɓi tuba shi kinan kahin busa ta tashin kiyama hudu rana shi ne ƙarshe lokacin an ƙare lafiya nafsu imanu nan tuba amintu bin kabal an ƙare ba maganar tuba mai kwakwa tuba da fata lokacin ba yi musa ba yi musa ba amma an rikin shi ke nan ƙare yanzu me ya mara yi ba an ƙare سيت وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر a wannan ruwa ta abdullahi bin umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai girma da buwaya yana karɓar tubal bawan shi malam ya gargir matuƙa bai zo ba gargara mai gargara an fara haf-haf daidai fitar ne shi nasu ƙurani ya kawo allah subhanahu wa ta'ala iya cewa inna matawbatu ala allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس كمثل الذين يعملون السيئات حتى إذا حدث أحدهم قال إني تبت الآن ولكن يموتون الكفار nan Allah ce inna matubata Allah tuba inna matubata Allah tuba a wajen Allah mai sunan tuba billazina amaluna su abi jahalati wanda suke aikata mugun aiki da jahilci su mai tubuna min qarib kuma su tuba na kusa nan shine kafin mutuwa nan mai zamu ayata zamu ga mutuwa ne kenan ayi magana fi jahalati kenan mutum kenan ya saba ma Allah ya san zina zina ce shi kenan tunda ya san zina ce lari ce ko ya san ɗaya lari ce shi bai ciki a wannan cewa da muka Qur'ani annabi Allah Yusuf alaihi salam da yake roƙon Allah subhanahu wataala na rabu asu ce ya rabu lam tasba an kai da hunna suba ilayna kai lam tasba an lam lam tasba an kai da hunna suba ilayna wa kullu jahilin ce ko ya roƙon Allah ya Allah in lam tasba an kai da hunna in baka juya mun kai irin wannan mata ba a su bai da zaka kata ba ku mun jahili mun zuwa jahili su bai sabar kan haramun ce a ta ga dan ke na ce na jahilci ba wa ko ta mu Allah ko ji ta ga Allah ko ji ta ga Allah jahilta ce ta yin ka laifi ko zama jahili game da azabar Allah ba dan baka sabar laifi bane ba idan kenan ko da mutum ya san laifi ne ko ne kawo na aya ce ai ai mutum kenan ya san sunan haramun ce Allah ya ce bai karba saboda an ce wanda ya yi jahilci ne ka kawo na aya ba wurin ta bane ba eh ba haka ake yi ba ya kame kuma ayi qur'ani cikin sutu yusuf da yake wani bayani yusuf da yake neman kauciya inda bai sama haramun ce da neman kauciya ayi qur'an Allah Allah kauda mishi kuma ce akwai wani jahil zamta cikin jahilai yusuf jahilai jahilai da dai jahilai sanin da haramun ce ya ga haramun ce amma yin shi da jahilci yin da hinkura kenan wannan iya karantar da kai duk in dai laihi ne kake kurin ka shi jahilci na Allah to nan ke Allah ya ce tuba mai sunan tuba a wajen Allah wanda yake aikata mugun abu akan jahilci kuma ya tuba min kalil to wannan shine Allah ya tuba shi mata walata tuba ta sai abun sayyi'at bi jihad da da abun sayyi'at hatta da ta abun mut amma da ba tuba bace ba ba tuba bace a wajen Allah da ta walata tuba ta sai abun sayyi'at ba tuba bace ga masu aikata mugun aiki hatta da hatta ahadun mut he mutuwa ta zo wa ɗayan su ce inni tubta da zina tuba yanzu al'ana fir'aun a yanzu wannan ba tuba bace ba ta kalle ta mutum kufa haka wanda suka suka kawo mai ta ulaka tana a tana no azaba na lima ce ko Allah ta Allah Allah mustan azaba kenan a takaice duk wanda mutuwa ta zo to wannan kai wannan busar kawo wannan ke hulo ran da gaima iya cikin lokaci da aka yanke kenan wannan tuba ce ba kai da min karin ba ba kai da kuzurin kusa kai da cikin lafiyarka kana hankalinka ka gano kuranka ka tuba ka koma ga Allah wannan Allah yana so tuba irin wannan bane ce tuba da Allah ke karba amma ba kana ba ruwan ka sai ka zo kaga haza ka ci kaza na mata amma kana dan rai a takaice dai kenan tuba kowa ci abu ne a wajen bayi ga Allah na yanwa akwai magana ta mutum akwai masu rubuwa sai a ce ai akwai addu'a kaza ta neman gahar Allah gahar ta kullum magana kabira akwai bambancin kabira sadai irin su zina shan giya sauransu kana zama kan astagfirullah astagfirullah astagfirullah wani batar bata maka batar ba kai wannan ce a tare batar ba kai kura batar ba kai wannan da azaba Allah wannan ce shi ma ce wannan sabar da sanin wannan sanin wannan sabar wannan sabar da sanin da mana wannan sabar sabuwa kana zina kana shan giya kana astagfirullah astagfirullah ai da ta ba ba ta cike ba ita ma ce ta ban tana neman tana neman asbar da kanta ka akwai akwai izbi da Allah azumi asfarin gaskiya kabira ko sai tuba na nemi gafar Allah ka yi kuma na wasa shi ne maganin kabira kuma na nemi bari a kai a cikin tsari amma ta kuma suka tuba suka tuba tuba ne tuba da suka tuba ku tuba ku hasa kenan ku koma inda ya ce ku tsaya kuma na bayan ku nemi Allah ya yi shi ne gaskiya magana kake yaudar kan kana ta fara kana shan giya kana karya kana tuwa-tuwa ko amma iya ta fara dari iya wannan ba gaskiya bane ba sai yanzu ya ce wa an zirri bin hubaish ƙal a taito safwan bin asali rajiyarla an asa'alu an almasa alakufai faƙal ma ji abika ya zir faƙulut ibtada al'ilim faƙal innal mala'ikata ta dau a janihatiya da ɗalibin ilimin ridan bi ma talau nan dogon na makaranta abinda abinda ke ruwa ta zirbin bajan wanda yake cewa na zo wajen safwan bin asar sahabi me ya kawo ni ya ce a sa'adu ala mas'al khuffain ina mai tambaya ne kan shafa akan khuffi guda biyu in yi arwalla in wanke fuska in wanke hannu in sha kai in ji kwahuwa maimakon in wanke sai in sha kan hufi wannan abin shi ya kawo yi tambaya a kan shi da na zo wajen shi safar bin asal sai ce ma ja abu ka yazab me kaka me zo da ka yazab me kaka fa qulut sai ce mishi ibtaza da ilm na zo neman ƙarin ilimi ne na zo neman ilimi faƙal sai shi sufana ke ce mazir innal mala'ikata tadau a janihata da talib ilmi ridan bi mata lakum ya mai yabo ya zo ne malu kware yace mala'iku kansu suna sassabtar da huka hukin su ga mai neman ilimi dan yarda da abin da yake nema na ilimi na ji sassabta ga jami'a ce suna kama aka suna ci gaba ciki abin da ladabi suna ladabi suna tausa suna tausasawa mai neman ilimi suna sake hukunci su mai gwamnati ta shiga suna suna suna sabko mana rashin saka hukunci su kuma mana suna sabke hukunci su ga mai neman ilimi na ladabi dan yarda da abin da yake nema na ilimi kina shi ma dole girma shi magana kenan fa qult sai na ce ma shi safwan in jidar bin hubaysh innahu qad hakka fi sadri al-masaw ala al-khuffayn ba'da zat al-bawl ya ce gaskiya abin ya so samun zuciya kirji iya ji abin bai mai daɗi iya ga akwai matsala iya so samun kirji a ce in sha ma a kan fufi ba na ya kashi na ya wutsari zan yi arwalla kunkun in sha kan fufi abin wannan iya ɗan so samun zuciya shi ne na zo wa kuntun mara'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا kai kuma ɗaya cikin sabai ne kai ba ta yi wani ba shi ta biyu ga abin da yake mun so samu zuciya kai kuma ana ɗaya daga cikin sabai a musulun salama ya ce shin shi na zo in tambaye ka hal sami'tahu ya zukuru fi zalika shay'a ka yi manzon Allah yana wannan magana ta shawo kan hufi ka ya so jikat jita jita ce an ce ne an ce ne manzo ya zo ya jikat shi manzon Allah ya wani magana ko kuwa kun rayu ya nan madogara hujja ta wannan abu qal sai shi safwan ya ce manzar na'am ware kin ya ji annabi yayi magana kan shafa kafufi yace kana ya amuruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathat ayamin wa layalihin illa min janaba walakin min ga'itin wa bawlin wa nawm yace kwarai annabi yana mana umarni idan muna cikin bulaguro Allah nan zai kafafana kan mu hudu hufun salatata ayyamu kwana uku wala yin da daren su illa min janaba sai in akan janaba ne akwana uku a bulaguro lakin amma a ina ne kene ta janaba ba dama a yi shafa a kan hufi dole a hulda a yi wanka shi ta mallakin kenan da ce illa min kenan bane kenan a cikin magana kenan bane janaba illa min janaba hufi bai da in janaba ce ba magana shi lakin amma a ina ake shafa kan hufi min ga'itin wa bawdin wa naw akan bayan gari a rulaka rulaka sake sabuwa ko ka je ka yi wutsari ka zo a rula sabuwa ko ka tashi daga barci za ka yi a rula a nan ne asali mun yi bagana a kan hufi kwanan cikin garasu da muka yi a cikin wannan ne hannun sadarwa ce kenan me ya shafa kan hufi mutum in yi arwala cikakka arwala cikakka ka da koro ya ka sa hufi to da shi ne aka baka damar shawar hufi an a gida ne kurwa ta kawo a gida kwana guda da wuni ba ta katar kenan awa 24 a bulaguro kwana uku kuna kotarwa suna kawo ta ba sanin haka dai bane ba akwai mu'az bin jabal ne wanda ya sai sham ya yi wajen sati na ga alama wacce an daga masa umarnin haka nan wannan wata matsala ce daban ta same shi ta bala'in sanyi ko ta har da nace ta sauka wannan kenan bukata in ta kama kasa kana da hudda ma bala'i ce matsala ce amma ka dama kasa kai ta sawa inda bai huduwa dan shi can lokacin zafi sanyi da bala'i to dai da ake magana kwana uku a bulaguro ne a gida kwana guda a yi da shi yace amma in janaba ce dole hudda a wanka inda ake aiki kenan kayan alwala cikakka ka sa hukki to ya ka ce za ka yi sha kwana guda a gida kenan awa 24 misali amma kuma nan abin da ake lissafin shawar ba daga alwala ba nan kusa kuskura madani yanzu misali da azahar eh ne alwala masa da asaba ne alwala cikakka ina sa hukki bin sake wata alwala ba sai da azahar da na yi arwalla yanzu na wanke huska da hannuwa zuwa gwiwa na shahi kai to in na zo wajen ƙawahuwa maimakon in hudda su wanke kun sai in shafa saman ƙawahuwa shi ke na ƙari to yanzu lissayin da ake na awa su wuri wannan shawa da na yi a kan hutu ba da ƙarulla ba a ce ƙarulla ga yi ƙarulla magana shawa daga lokacin da ne shawa ta farko kenan yanzu misali sai gobe da azuwa ba su ba ba da su ba da arwala ko ta sa hufi ma ba a lissahin da arwala ta ana lissahin manamman damar shawa tun daga arzu take a san arzuwar ne ne arwala na shawa san hufi to daga nan ne aka ban dama wannan arzuwar da na shawa har zuwa ta gobe yanzu misali na yi shawa na azuwar na sa safata ina da dama la'asar magariba isha asuba ina shawa idan azawar ta zo nene arwalla ina huta kufi to amma na iyayewa ina rike arwalla tun da arwalla su masala asuba ba sake arwalla ba sai da azuhur ta yi ina iya sallar azuhur da wannan arwalla sai ba hulda ba mun yi arwalla taurore ba zama taurore ba ina da dama in yi sallar azuhur da wannan arwalla sai arwalla ce ta gaba in ta kama ta kuwa zan hudda kumfin yin suka kawo ba kun gane kenan ko kenan shi a gida kwana guda ne awa 24 a bulaguro kwana uku amma kowane ana lissayi ba daga sa hukun ba daga farkon shafa mata an gani wannan shi ne kenan to wannan abin shi ne yake tambaya yake mai ƙarƙar a zuciya ya zo tambaya daga ga sahabbai da rai ba suka rai da an sallar salama ka ji wani abu ya ce kwarai nan shi ne dai magana za mu je cikin abin da shi tambayar da ta kashi dai a nan yanzu bayan maganar hufi cikin hadisin mun ji dai ga hujja akan shi kuma nan sun tabbata ruwayoyi akan shafa kan hufi haka kan jawrab aljawrab shi ne muke ta safa dan ba sai da fata ba shi hufi ana yin shi da fata ake yin shi kamar zaman bike ya wuce man ana san cikin takalma hufi amma kamar zaman safa amma ta ana shi da fata to shi kuma jawrab shi aka ta safa kin ko da ko da rama ko da bi ko da yadi ne shine jawrab duka shafa tabbata kansu mun yi magana akwai ijmaddin qasimi ya yi littafi na musamman almasal ala jawrabeli littafi na musamman ya yi dalilin da ya kawo da ya kawo suka tabbatar da shawa kan safakin kuma amur shakir ya ba littafin shari'a kuma albani ya biyo baya shi ma ma littafin aiki kware ya tabbata yin shawa kan safa gaskiyar magana to fa qult zai bayan na mai tambaya asali kenan shi zur ga abin da ya kawo shi zan wuce kenan wannan mas'ala ta shawa yanzu an gaya mishi ta tabbata har ma ga kwanaki ko yanzu kuma gaba zai ci fa qulut hal sami'tahu yazkuru fil hawa shay'an kaji annabi yana wata magana kan soyayya kan abin da zuciya take so qala na'am tafriq haji yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar inji safar yace ma zur ya ce muna cikin wani bulaguro tare da mazan sallallahu alaihi wasallam fa bainama nanu in fa bainama nanu indahu idh nadawa arabiyun bi sautin lahu jawhari ya muhammad فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بصوتي هاهم هاهم هاهم فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا yace da na mai tambaya aji annabi ya yi wata magana akan san abin da zuciya take so ko san zuciya da alhawa abin da zuciya take so ya ce na ce muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani bulaguro muna nan a wajen shi fa baina ma nahum indahu muna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izna dawa arabi he ga wani bakawai sallar bakawai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam bi sauti lahu jawhari da murya sama murya sama ya muhammad kai mutan daji yace فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهوا من سلسة أنا مش مهم إلا بإذن تاشي هاوم إذن تاشي ما إذن وليا هاوم زو ذكر ذكر ما ذكر جي تهاوم جي ما مهم إلا هاوم شي صفوان إيا صفوان أبو نباتا بيولي فقلت له قلت ويا هبا كشك ما أنا هبا ما أنا هبا ما أنا كما تيجي أبو الكتاب بقى alkurani aka karbata ta abin mutum ya abin da bai dace ba aka kasa abin haba ba Allah uku da su ka rike muryarka wanda kana kana kana waje kana waje annabi kana waje annabi sallallahu alaihi wasallam kana gaba annabi ka rike muryarka ka kasa wa kan yuta an ana kadar wa kan yuta an ana kana abu Allah ya Allah habshi cikin wannan jarar لا ترفعوا أصواتكم الذي آمن الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الله تكبر إذا مليكم sama su kulli annabi lakta halu bil qawl kana ba kulli badi kaw kada mun yau kuma wala ta halu bil qawl kana ba kulli badi an tarka amana kuma antuna ta'lamu la tashkurun kai Allah ya ya ku masu imani la tazu asatukum fa musal annabi kan ku daga murya saboda murya annabi wala ta halu wala ta halu bil qawl kan ku daga mai kan ku murya daga mai magana ka shara ba kulli badi kamar da kuke daga mai shashan ku an tarka amana kuma antuna tashkurun ba da ajin ku sani ba zaki dan shi shi da ba ne da wani aya ya san da ayar ta har na gawa mun annabi magana shi ne bakawai bakawai ne sai ya sani shi sai bakawai ne sai bai san da magana ba shi shi ne farki mai hada ka rike bakawai ne mun ka kana gaba annabi sallallahu alaihi wasallam a hana kai haka a hana ka shi da nan almuhim bakawai bakawai ne faqala la wallahi la gudu nan wallahi bane shirin wallahi la gudu wallahi wallahi bane bane bane rike mun ta ce wallahi la gudu sai da rantsuwa ba ce wallahi la gudu wallahi bane rike mun to wallahi la ga kenan ya kirge ya bai rage ba ruwan shukuru kenan ya sai ya kamar mai ya fada mai sa kuma to Allah ya ce na rantsu Allah bada rage mai tawa awanci sai su fara ta kala arabi wannan bayar ba kawai sai ka ce ganin na tambaye shi tambaya zai ba ruwan safan zai ba ruwan ke da gari da tambaya yace annabi al-mar'u hizbul qawm wa lamma yahqa bihi kaje abin da shi tambaya ba yake yace mutum ne iya san mutum kasan mutane amma darajar ka bata kai tasu ba ana gobe gobe kiyama za a yi abu kai na ne koyan wannan ina san su kuma ta bakwai ina san shi amma ban kai ba tare da shi ya za a gobe kiyama na magana ke halar da biyu sallallahu alaihi wasallam alamar ma'a mana haɓa yawon kiyama mutum iya tare da wanda isa gobe kiyama kaga nan wata hamacin Allah Allah yana gama 'yan aljanna abokan juna masoyin juna a yi shagari a shakata kala ce ita na za'una bai nan da kasan haka da suke kwaro haka suke Allah ta gama wuri guda ana shaka ana ta haɗo ko magana duniya ko haɗo ko magana duniya inna kunna kana mushrikin sunan da a zuwa ƙarshe ne suna bayanin ana tana magana duniya mun sha wahala من شاء الله من الله الله من الله من بيوضة وكان عذاب سموم يبنا يبنا كان مكان عذاب تتنا ولا تتنا أبن ذاك الدنيا ذاك من يقول أنا تتمنا وا أنا شقل أنا أنا شقل طب الله كم لا هي yace kenan Allah yana ga mutum da wanda yake so gobe kiyama sai annabi ka ce dayan ku ya dibo da wake abata haka magana kenan yace fa ma zala yuhaddithuna annabi iya ba mu labari iya mana labari cikin labari mai yawa musu yanzu ce hatta zakara baban min al-maghrib masiratu arbin aw yasiru rakib fi ardihi 40 aw 70 aman rashin da ga magana ma muna cikin baban tauba da ko daga gaba daya sai yanzu zai zidiri me yake so kawo kan magana yace annabi ya ba mu labari ya ba mu labari yanzu ya taka sama labarin da aka yi yanzu dai ce annabi ya ba mu labari har ya ambaci wata kofa a yamma Allah sai da take masiratu ardihi fadan wannan kowa wanda bace au yasiru rakibu fi ardi au ardi mahayi girman kowar da Allah yayi a yamma kun yace mahayi zai tahiya a fadin kofar daga nan zawwa nan tahiya shekara 70 40 ko 70 kofar cikor قال صفوان أحد الرواة ابن الشام shi ɗaya daga cikin masu ruwa ita wannan kowa wajen sham take khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard maftuhan lit-tawbah la yughlaqu hatta tadlu ash-shamsu minhu wannan kowa Allah yayi ta ga girma fadinta tun ran da Allah ya samu da ƙasa yau da kowa ba a rufe ta har ba a rufe wani tana nan a buɗe Allah bai rufe ta sai ran da rana ta kullo daga wannan kowa shi kenan ari kenan kowa ce daga nan rana za ta hudu in ta hudu ta nan shi kenan ma'ana daga nan in rana ta hudu ta kowai shi kenan a ƙare na ya kwanta maka kenan tuba tana da lokaci kayan hudowar rana daga yamma shi magana ke dukkan hadisan ingantattu ba magana da wa ana abi sa'id wa ana abi sa'id sa'ad bin malik bin sinan al-khudri radiyallahu anhu أن أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل العرب فدل على رهن فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبه makara da lokacin hadisi ne abin da yake harkun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labari yace kana fi man kana qablakum wannan abu ya kasance kayan ku kenan ka hadu ka yana da mutum ka hadu mushi abin da ya wuce ke bada labari an samu rajulin wani mutum qatala 99 nafsan ya kashe mutum 99 ɗari ba ɗaya ya kashe don ta'addanci yanzu ya ƙare ka taɓarar shi sai ke cigiya shi na fasa'ala an a'alam ahal arab ita mai za a duniya waye na abu na shari'a ya ɓanna zai nama waye mahi ilimi a sama ƙasa gwada mashi waye mahi ilimi a sama ƙasa fadulla ala rahim sai a gwada mashi wani mai bautar Allah rahibin masu bauta na an aliktabi ne na aliktabi ta nan sara wani bai kuma bautar Allah shi mai bauta ne kurin amma bai da ilimin addini babu ilimin kurin bautar ce ko aiki wani sufi sufi ne kurin babu ilimin addini shi ke nan fa ta hau je wajen malam sufi mana rahib فقال يا باشا لوالد شوى انه قتل 99 نفسا ناكش يتي مش ياكش متين 90 ترى فهل له من توبه اكو دام توبه ان توبه قال لا حبا وانا ايكن توبه لا روتوا yace an gare ku huta sai da shi kushin tunda wuta zai tahi fa qatalahu ya kashe malam fa kamar limi ya tuka da yusuf ya tuka ɗari da nemi bauta ya tuka ɗari tuka ɗari da shi ba yau tun na ƙare wuta ce mini saura ko in bai bai ida ba sai ida shi dan an ce mutum kirmi zai kirmi ta ce ko ne mutum da kenan ya tuka da shi gwar ya tuka da ida yanzu kuma bai da bai kana bane sun masal an alam an a ga mishi da waye yanzu wannan ya gama da wannan a ga waye kuma mashi ilimi a sama kasa a ga mishi wani to anan ne fadulla ala rajulin alim sai aka gwada mashi wani mutum malami wani malamin ne ya san me yaji faqal sai ya ce mishi innahu qatala mi'ata nafs ya kashe rai dari dan hada hada wata malamin na warko zai dari kace zai gudanar da ce za a cika su malamin tafi dari me wata wata rahim yace na kashe mutum dari dari fa halu min tauba akwai da mutuba faqala ce na'am kwarai akwai da mutuba ya ce wa man ya hulu bai nuhu bin tabuwa zai shiga tsakanin bawa da bawa da allon shi ba mu shiga karɓi bawa da allon akwai tuba tabbas zama ya ba shawara in talik ila arad kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budu Allah ma'a wala tarji ila arad fa inna arad su' ya ce yanzu abinda za a yi kenan ka bar wannan garin naka ka ta yi gami sun wani gari na ba kasar da gurin ka ta yi gari ka za a gami garin ce fa'in na biya unasun a wannan garin ya san akwai wasu mutane wanda ya abudu na Allah ta'ala musu kuma bautar Allah fa abudullah ma'am ka je kai ma ka bauta ma da tare da su na tun da garin mugun gari ne ka je ka shiga bayan layin bayan kwarai mutanen kwarai ka shiga layin su ka ta bautar Allah ولا ترجع لأرضك كتكو مبرو فإنا أرض وما ممكن قليل ina ka akwai kinan dole mutum garin da bai bar ta Allah sai bar gaba ko ce baka bana na tuba na tuba har na koma da yawa abin da kai mutane su kasu tuba ko su koma kan dai ka tuba daga misali zina ko shan giya amma abokanka an giye ne abokanka mazinata ne kuma kana yawo tare da su ka da wahala ka su koma da wahala ka su koma dole mai son neman ya kubuta gaba daya inda haka to da ne to kaka bi su ka zama da abokan ka na yawo na ya kaka bi su giya ce aka sha kuma abokan ka ne za ka gaban ka sha to wannan akwai hadarin ka koma sai mai shawara ka bar garinka ka ta yi wani gari daban wannan garin mugun gari ne haka yi mai shawara shikenan wannan bawan Allah fantalab ya bi shawarar malam sai shi malam ne shikenan mun ga samu ya tahi tinkara wancan garin hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut ya ji tsaka ya bar wannan garin su bai kai can ba tsakiyar hanya sai atahu al-maut mutuwa ta zo shi anan ya mutu tsakiyar ya bar mugun gari bai kai na kware ba faktasamat fi mala'ikatun rahamati wa mala'ikatun azab yanzu sai mala'ikun rahama da na azaba kowa ke cewa nashi ne su wannan su ce ai a cikin layin ne yake bai je na ku ba a ai ya tuba ko bai zo ba dai ya tuba a tsaka yake namu ne aka rika kenan rigima tsakanin mala'ikun azaba mala'ikun rahama faƙarta mala'ikatun rahama mala'ikun rahama suka ce suka cewa kenan mala'ikun azaba ja'a ta'iban ya zo ya tuba a tube yake muqbilan da qalbihi ila Allah ta'ala ya huskanto Allah ya bari da ya bari yanzu ya zo ne mai tuba ga Allah ya koma ga Allah kenan namu ne wa qalat mala'ikatul azab su kuma mala'ikun suka ce eh mun ji ya tuba amma innahu lam ya'mal khairan qat ai ba aikin da yana da ne ya yi kudi ya yi kudi ne ba yanzu kenan kowa ya ja haka Allah ya tsara haka Allah ya tsara kan shi narkewa da ba mu da kana bari ya ji an kana kana sai wa'annan malaiku bangare biyu kowa iya fadin hujjar shi sai fatahan malakun fi surat adami sai ga mala'ika ya zo da surar mutum ɗan adam ɗan adam ne faja'alu bainahum hakaman to kamana hukunci suwa suke da gaskiya nawa na suwa ne ne faqal shi da malaika ne shi mana Allah ya koshi amma ga dai aka Allah tsara kan shi yace qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu yanzu ku auna wancan gari inda yake nata na banna da garin tuban da ina ya kusa ku auna kisu kamar kiyasin ma'auna ai mizirai ai mizira auna da ina ya kusa din da ya kusa shi ke nan sai ta doka ina garin tuba ya kusa ya rama ta doka ina za kusa ya rama ta doka shi aka yi musu fatawa faƙasu da suka auna tsakanin wancan gari na tuba da zai shi da gari na azaba da ya bari na mugun da ya bari fawajadu adana ila al-ardh allati arat sai aka samu ya yi kusa da waccan ƙasa inda ya ne tuba faqabadatu mala'ikatu rahama sai mala'ikun rahama suka ɗauki ran wannan baba na Allah wannan ruwa muttafaqun alai bukhari ya kawo muslim ya kawo amma ƙarin bayani وفي رواية في سعيد فكان إلى قرية إلى القرية سالية أقرب بشبر وجعل من أهلها ذاك أونا داني بداني داني بداني داني بداني بيت أزوانا أتكر شيء شيء داني شبر داني بداني سكان وانتان غرن mugu da ya bari da garin na kwarai da ɗani guda kudu wuce a wata ruwa ya cikin sirri bari فأوحى الله تعالى إلى عدي أن تباعدي وإلى عدي أن تقربي أشيد أبن دي وكان رحمة تعالى أثلي يا يقصد دا وجهك أساد موغوا الله ne ya wahayi ga kasar aka ce ke wannan kasa inda ya tuhutun kara tuba ki matso ke kuma wannan ki nesa wahayi da kansu bayan wannan wahayi ne ta kwan aka ce kisu ma bai nufi zuku auna gani awon ma ya zo bayan wancan umarni ne shi yasa da aka auna fa wajadu ila hadi aqrab bi shibr da aka auna yayi kusa da wancan da dani guda wa fi riwaya fa na'a bi sadarihi hawa aksa samu kirjin shi ne ma a cikin wancan yawan kirjin shi ne a ta ba duka bane gani ba duka bane ba kirjin shi ne a cikin can da ba dani guda ne da kirji ne yake cikin wancan kin shikenan dalilin haka kuwa Allah ya gafarta mishi magana dai cewa Allah yana rijin ɗaya ga bayi Allah yana tausaya wa bayi Allah tausaya wa Allah Allah ya gafara tuban mu a tuba ga Allah koma ga Allah shi muna cikin baban tuba ne ya kamata mu tsaya Allah kai shakar fara insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته